tashbiha to zance wanda yake abin yadda da shi tsakanin malamai game da masu yin tadalisi masu ruwaito hadisi da tadalisi to zancen da yake abin yadda da shi a tsakanin malamai cewa ana karɓar ruwayar su masu tadalisi amma faɗin sun bayyana da cewa hadisin mutasili ne kamar wanda yake ake tuhumtarsa da tadlisi ya ce haddasani fulano to wannan ya bayyana cewa ai ya faɗa masa ne ko samitu fulanin ya ƙoro ko a habara ne fan to wannan za a yadda al'aksaru mafi yawan malamai na usulul fikihi da usulul hadisi da malaman fikihu sahahu haza sun inganta wannan magana sun inganta wannan magana to wato anan ta kadimin mafulin don zarar inganta wazani ne ba wata manufa ake so a cimma ba ta gabatar da mafulin sai ko kawai a kiyaye bisa au to abin da yake ya zo mana a cikin buhari ko musulun daga ruwayar waɗanda ake tuhuma da tadisi amma sai aka kawo ruwayar ba ta lafazin da zai fito fili kurukuru ya bayyana sun ji ba a aka ruwaito shi da an to a ɗauke shi bisa cewa su masu liɗin a hadisan nan wato su masu littattafan guda biyu buhari ko musulun sun tabbatar da cewa shi mai tadilisin nan ya ji hadisin daga na sama da shi ko da yake a lafazin ruwayar bayyana da haka ba tsaman shi ya fi kyau ahan shi ya fi cancanta wato shi kaman ana cewa kamanu ana cewa kuma minu ana cewa kamanu ko kaminu to amma ana a ce kamanun din ya fi kyau saboda ya fi dacewa da can an tun da fata ta ɗauri no a rantuwa na ma zama fata ce ta ɗauri no a rar ya fi to mafi wato akan samu a cikin buhari da muslim hadisi wanda aka ruwaito daga wanda ake tuhuma da tadalisi a ga kuma ruwaya yadda aka ruwaito ta zo ne da an wato sigar da ake hangen tadalisin a ciki alhali kuma gashi masu mai buhari ko buhari ko muslim sun kawo shi a cikin sahihinsu to a sannan za mu hukunci da cewa su sun samu wata hanya da suka tabbatar da cewa masu ruwayan nan sun ji daga na sama da su da shi ya sa har su kawo in ba haka ba asali da hadisin da yake ruwa mai tadlisi ce ba kuma a tabbatar da ji ba to ai za a ɗauka rarrauna ne to za a ɗauka cewa rarrauna ne to mafi munin mafi munin wa tadalisi shine wanda ake kira tadalisu tajwidi tadalisi na a kyautata isnadi isnadin da yake da laifi a cikin a yi tadalisi don a kyautata shi sai zama laifin ya buya to ana kiran su kuma tadalisu taswiyati wato shi wannan tadalisin yana da suna biyu ana kiransa tadalisu tajwidi ana kuma kiransa tadalisu tasuyati a tadalisu tasuyati wato ibn al-qaddani shine ya fara kiransa da wannan sunan tadalisu tasuyati can magabata da can magabata su tadalisu tajwidi suke kiransa to ibn al-qaddani shine ya sa masa wannan sunan to ya yake wanne ne ake kira tadalisu tasuyati ko tadalisu tajwidi shine mai ruwaya ya sarya da wani cikin isnadi wanda yake ba malaminsa ba sama da shi ya tabbatar da wato ruwaya kamar da an kamar da an misali hadisi ne wanda zaidu ya karba wajen amuru amuru kuma ya karba wajen bakaru bakar kuma ya karba wajen halidu to amma sai da zaidu na farko da amurtin da ya karba daga gare shi da halidu na can sama duk amintattu ne amma amurtin ɗan bakaru ɗin da ke tsakanin amur da halidu shi da magana a kansa rarrauna ne to zaidu dai ta shi ruwaito hadisin a maimakon ya ce bayan ya faɗi zaidu bayan ya faɗi amuru ya faɗi bakaru sannan ya faɗi halidu sai ya sarye da bakaru tsakanin amru da halidu shi yasa a maimakon hadisin isnadin ya fito cewa akwai laifi a ciki an goge laifin saboda wanda yake da laifin an ɗauke shi kawai ya kawo haddasani amur a maimakon ya ce an bakarin sai ya ce an halidin ya tafe bakaru shi yasa sinadi ya ko ya yi daidai ya yi daidai sai a ce a sinadin nan ai tabbatacce ne ingatacce ne waye ya zo a ciki ba amuru ba ne da halidu amuru da halidu ai da amintattu ne ba magana a kansu alhali akwai bakaru wanda da magana a cikinsa an shafe shi to shi ake kira tajalli tajalli tajwidi ko tadalisu tasuyati to irin wannan tadalisi su yayi suka kwarai yanke mai duk irin wannan tadlisin to shi kansa ya zamo ya gamu da suka sai ya zamo hadisinsa ba za a yi ruko da shi ba hadisinsa sannan ya yana da sai ya zamo yana da rauni to wanda yake kasa da shi shine wanda ake kira tadlisu shiyuhi tadlisu shiyuhi wancan duk da aka gama bayani a kansa shi sunansa tadlisul isnadi kuma aka dawo aka bayani akan tadlisu taswiyati wanda akan kira tadlisu tajwidi sai kuma wannan wanda ake kira tadlisu shuyuhi yasa nauyin tadlisi iri uku ne iri uku ne to shi wancan na farkon shine yake yana da rassa da yawa yana da rassa da yawa an yi bayanin rassan nasa shi tadlisul isnadi to ya ake kira me ake kira tadlisu shuyuhi shine ya shi ne waya wanda zai tadale su ya kawo malamin nasa ya kawo malamin amma kuma da ya tashi kawo shi sai ya bayyana shi da ta sifa daban ya bayyana shi bi sifatin la yu'rafu sifar da ba a san shi ba kamar dukkan mutane sun fi saninsa da lakabinsa wannan shi da sunansa na hakika kalilan ne ko an ka gama bincike ma a cikin mutane sai ka samu ba wanda ya san shi da wannan sunan nasa na hakika duk da lakabinsa ake aka san shi to kawai da ya tashi kawo shi sai ya kawo sunansa na hakika alhali da magana a kansa ya kawo sunan na hakika kaga ya yi abin da ake kira ɓaddaba ne ya nuka mai wani ne can ba wanda aka sani ba ba wanda aka sani ba duk bisa mutane abin da aka san shi bakariyu ta ce masa bakariyu to amma sunansa na hakika amur ne ba wanda yake kiransa da sunan na hakika kowa bakari yake kiransa amma bakari din nan da lai a kansa da ya tashi kawo shi wannan mai ruwaito hadisin da ya tashi kawo shi a maimakon ya faɗi bakari da kowa ya sani sai ya kawo amur wanda ya bani sai a ɗauka ai wani ne wani malami ne amur wanda yake tabbatacce a hadisi irin wannan shi ake kira tadalisu a wato shiyo da dalisu shiyoyi to idan dai haka din yayi ne dan zama wasa yana da rauni wanda yake yana da rauni wasu suka ce to duk mai yin haka haka din yin haka din ya zama suka gare shi sai ya zama hadisin sa ma gaba ɗaya ba za a yadda da shi ba yin duk irin wannan inda ya zama yana ɓoye sunan ne dan zama washi mutumin bai da laifi a kansa yana da mace akwai magana a kansa to wannan sai ya zama haka duka ne yadda da yawa daga malamai suka tafi a kai kenan to cewa haka din suka ne a wato haka aka ruwaito daga ibn sabbaki ya ce din yin haka wato haka din suka ne shi a kansa haka ma amidi ya tafi an haka amidi ya tafi akan haka to amma ibn sim'ani shi ya saba da su ya ce a idan da za a tambaye shi kai wannan amri din faɗa wani amri ne ne mu ba mu san shi ba sai ya ce ai bakare nake nufi to wannan yace ai ba suka bane ba za a ce suka ne game da shi ba amma idan da za a tambaye kai amurdin da ka kawo wane ne ne ka kira mana shi amur mu ba mu gane shi ba sai ya yi inda inda bai bayyana cewa bakari din nan mane wanda yake da rauni to ne zai zamo suka inji shi ibnu sim'ani shi yasa shi ibnu sim'ani ya rarrabe tsakanin hanya guda biyu amma wasu malaman da ce a'a zancen da ya fi inganci cewa haka din ba suka ba ne tunda dai ai ba ka'idar hadisi ba ne cewa an kawo masu nan wanda ba sani ba ka ce za ka yi riko da ruwa shi yasa ai hakkinka ne ka binciko shi da ya kawo cewa amru a maimakon ya kawo bakari da aka fi sani to ai hakkinka ne kai ka tsaya ka binciko wane ne amru din ba daidai bane ka ce za ka yi aiki da ruwayar kawai wanda baka sani ba ba aiki da ruwayar majhulul hali shi yasa ashe ba suka ne kenan yanda bai haƙi ya ruwaito kenan daga a cikin littafin sa madhalu madhal domin ya ce ya karbo daga babu rafin ya ce na ce da abu amir ashe sufiyanu sauri yakan yi ta da lisi sai ya ce a a baya yi sai na ce da shi to ai an faɗa cewa in ya je gari garin da ya san malaman garin ba sa rubuta hadisin wani malami da shi ya kan hadisinsa to in ya tashi faɗar malamin nan sai ya ɓadda sunansa sai ya ɓadda sunansa idan ma mutumin an gane shi sai ya faɗi alkunya daban tasa an kuma alkunya aka fi sani sai ya ce zai kawo sunansa sai shi wannan da aka tambaya abu amir ya ce ai wani abin da yake gyarawa yake ba banna yake ba ai gyarawa ne ba ta zinun walai su ta dalisi ai abin da gyara ne ba ta dalisi ba shi yasa kenan kamar irin su abu amirin suna ganin haka din ba suka bane ba suka bane da alama shi ma suyudi ya fi karkata ga haka din kenan saboda wancan kaulin ya ruwaito shi da cewa fakila fakila ga alama cewa bai yadda da shi ba kenan tunda an ce ya an ce haka din suka ne to idan kuma ya zama yana yin haka ne don ganin cewa ai karami ne ko dai ta fuskar shekaru ko ta fuskar ilimi shi wanda ya ruwaito da gare shi ya fi shi a shekaru to don gudun ka a zo ana yi masa magana da cewa a kai ilimin ma ya koma sai wajen yara ka karba to shi yasa sai ya kokarin boye wannan wanda an san kasa yake da shi a shekaru ko kuma a wato a wajen ilimi cewa kai ka koma ma ilimin sai wajen almajirai kake karba ba wajen manyan malamai ba to shi yasa ya kokarin boye sunansa to wannan lamarinsa ya fi sauki lamarinsa ya fi sauki sai a ce to ai wannan abu ne wanda ya shafe shi bai yi suka a kan ruwayarsa ba haka din bai suka a cikin ruwayarsa ba kamar masu yin haka don neman a ɗauka cewa suna da malamai da yawa amma sai yin haka istikisar malami ɗaya sai su ambace shi da suna biyar ba don komai ba dan an tashi lissafa malamansu sai a rafa guda ɗayan nan a matsayin guda biyar ya sai a ce kai lallai wani ya gamu da malamai da yawa a nan a maimakon guda ɗaya ga sha an samu guda biyar kaga wani masaki samun biyar a maimakon a ce ya gamu da biyu sai a ce ya gamu da malamai goma ga malamai goma to me yin haka dan istikisari yawaitawa nuna cewa ai ka karba daga malamai da yawa to shi ma wannan lamarinsa da sauki wasu suka ce hadibul bagadadi yana cikin masu yin haka da wannan mafa amma malamai da yawa sun yi raddi cewa a ko kaɗan hadibul bagadadi ba da wannan manufar yake haka ba yana yi ne da nuna da manufar ya nuna ya san mutumin cikakken sani shi yasa ya san sunansa ya san lakabinsa ya san alkunyarsa ya san sana'arsa ya san mai nasa ya za lokacin ya tashi ambatansa sai ya faɗe shi da sunan nasa wani lokacin ya tashi ya faɗa da alkunyarsa wani lokacin ya faɗa da lakabinsa wani lokacin ya faɗa da sana'arsa ya faɗe shi da sana'arsa wato nuna saninsa ne gwanintar saninsa ne da mutanen ba wai don neman yawaitawa ba wai don neman yawaitawa ba amma da yadda shawar na dan fodi ya kawo a nisbawun rawi ya nuna kamar da neman yawaitawa ne ko wata habibi muhimmil ikisari ko wa kal habibi muhimmil isga ikisari yadda shi yake faɗa a cikin misahun rawi to musamman ahar yana daga tadilisin shiruhi wani nau'i kuma daban shine a baiwa malamai a cikin ruwaya a ba su sunan wani daban tashiha don kamantawa to shi ma nan tadilisi ne na shiruhi misali kamar aka samu wani a cikin malaman hadisi wanda suke ruwaya sunansa kutai batu amma gaba ɗaya mutane ba su san shi da kutai batu ɗin nan ba sai ‘yan kaɗan an yi masa alkunya ne da abubakar ya zama kuma yana da uba sunan mahaifinsa sa'idu amma shi ma uban nan nasa ba kasafai ake kiransa da sunan sa'idu ɗin nan ba sai dai a kira shi da lakabinsa kabo abu amri shi yasa galibin za a kawo shi shi wannan malamin sai a ce haddasana abubakar ibn abi amri to amma shi dinnan da ya tashi kawowa sai ya kawo shi da sunan haddasana kutaybatu ibn sa'id ya ba shi sunan kutaybatu ibn sa'id malamin nan babban na hadisi almajirin imam malamin su buhari da muslim dan kawai kamantarwa ya burga cewa kamar shi ma wannan malamin nasa ai wani ne kamar wancan a shi ma ya ba daga kutai batun sa'idin kaga ya yi burga kenan irin yadda buhari zai ce a dasana kutai batun sa'idin ko musulun ya ce a dasana kutai batun sa'idin ko abu dawud ya ce a dasana kutai batun sa'idin to shi ma gashi yana faɗa shi din ma nasa kutai batu ne amma dai ba da haka aka fi kiransa ba abubakarin ake kiransa mahaifinsa sa'idu din ne amma ba da sa'idun ake kiransa ba ana kiransa ne masalan da abu amri a maimakon ta da sana abu bakari na abi amrin sai ta da sana kuta mutum da sa'idin to shi ma wannan malamai ta ce yana daga nau'in tadalisin nau'o'in tadalisi na shiyuhu shi ma wannan tadalisin shiyuhu ne to kamar yadda shi kansa siyo din yakan yi haka akwai a cikin malamansa ibn fadim mutumin makka wato to ane masa alkunya da abul farali kuma ane masa laƙabi da alhafizu to amma sai ya zamo wanda ya fi shura da wannan alkunyar da laƙabin shine ibn hajari ibn hajar al-asqalani mai bulugul mara mai fathul bari sharhin buhari shi ya fi shura da wannan laƙabin shine galibi almajiransa hadisin duk da suka kara daga gare sai ce haddasana abul faralil hafizu haddasana abul faralil hafizu to yanzu shi suyudi idan ya ɗauki wannan ina nufin ibnu fadin ya ce haddasani abul faralil hafizu to shi ma zama nau'i ne na tadlisu shiyuhi nau'i ne na tadlisu shiyuhi ibnu fadin bai kamar ibnu hajarin ba malami ne babba na hadisi kuma lakabinsa ne a alkunyarsa ce haka abul faralil kuma ane masa kirari da cewa shi ma dai hafizu ne amma ba za a kwatanta su da ibnu hajarin ba to shi suyudi da yake a zamanin su sun yayi fama da wasu maman masu yi masa inkari kamar irin su sahawi wanda shi sahawi almajirin ibnu hajar ne a wajen ma yi karatun hadisi shine umda su hadisi to da yake shi ya girma suyudi ya girma suyudi wajen shekaru 20 yasa shi suyudi sanda ibn hajar al-asqalani ya wafati yana ɗan shekara uku ne yasa bai kai matsayin ma a ce ya karba daga gare shi ba illa ya kana cewa tun yana jariri ubansa ya rungume shi ya kai shi majalisin a ibn hajar wanda a wannan majalisin kuma ibn hajar ya ce ya yi ijaza ma ga duk wanda yake wajen duk wanda yake wajen shi yasa ya karba daga gare shi ta fuskar ijara amma ba wai ta fuskar yaji ba ba daukar ya ji shi kusawi ya ji daga gare shi almajirinsa ne sosai ya karba san da ya mutu yana wajen kamar kusan shekaru 25 shi sahawi san ibn hajar ya mutu ya kai wajen shekara 25 shi yasa ya karba daga gare shi kwarai amma wasu da yawa malaman ta suke ganin a almajiransa ma ba wanda ya gaje shi musamman a fannin hadisi irin shi sahawi irin shi sahawi ba shi da wanda ya gaje ba da wanda ya gaje shi irin sahawi da sauran ba su kai kamar sahawi ba to